safar na'am faslun salatu safar sunna malaikin sallar bulaguro sunna ce ke launin fasala abin da zai karantar da mu shar'anta sallah ta bulaguro da kuma hukuncinta shar'anta ta ya zo cikin alkur'ani Allah ce wa za ta rafin fil ardi falis alaikum jinahun an taqsuru min as-salah a duk lokacin da kuka yi bulaguro a bayan ƙasa falis alaikum jinahun babu laihi an taqsuru min as-salati ku gajarta daga sallah in shiftum an yaftina kuma alladhina kafaru in har kun ji tsoron fitinan waɗanda suke kafirai innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina wannan waɗansu suna ga kamar he a halin tsoro ne kamar an kayyade da he tsoro kamar yadda aya ta bayyana kenan in an ji tsoron waɗanda suke kafirai shi yasa ya alamul umayya Allah ƙara yarda a gare shi ya ce kulkul Umar bin al-Khattab ya ce na ce masu na Umar ar'aita in qasaru salat ba ni labari qasaru sallah wa inna ma qala Allah azza wa jalla in kuntu an yaftinu kum alladhina kafaru Allah shi in kun ji tsoron kafirai za su fitine ku fakar zahaba zalika al-yawm kaga lokacin jin tsoron fitina ta kafirai ya gabata فقال عمر سيدنا عمر يجي عجبت مما عجبت منه abin da ya sa ka al'ajabi ni ma na yi al'ajabi kai fa zakartu zalika li rasulullah sallallahu ni ma yana ambata ma ji sallallahu sallam na ce ya rasulullah an ce in an ji tsoron fitina kafir kuma yanzu babu wannan to kuma menene sababin yin kasar sai ce sarqatun tasaddaq Allahu fiha alaikum fa'budu sadaqata sadaka ce Allah ya muku ku karbi sadakar Allah shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kasar a halin bulaguro sahabbai sun yi kasaru kulafa waɗannan duk sun yi kasaru kenan yin kasar rangwame ne Allah ya mana inna za ya fantuta rukhasahu kama ya fantuta ma asiya kama ya karwan tuta ma asiya Allah yana sa in yi abuwa a karfiran gwam in yi sassabci a karfiran sassabci kamar yadda Allah yake kin abin da ya hana mutum ya aikata to haka Allah yake son in ya yi sassabci a karba. Hadisin da Bukhari da Muslim sun haɗu wajen fitar da shi daga uwar mumini Aisha la ƙara yarda a gare ta. Ta ce, As-salatu awwal ma furidat a raka sai. Sallah farkon farlan ta ta raka biyu ce, fa qirar salatu safa. Sai aka tabbatar da ta bulaguro raka biyu wa utummat salatul hadar sai kuma aka cika sallah ta zaman gida. Abdullahi bin Abbas Allah kara yarda a gare shi kamar yadda Imam Muslim ya fitar yace faradallahu salata ala lisani nabiyikum Allah farlan sallah arsha annabi ku fil hadari arba'an zaman gida raka hudu wa fil safari raka tayin bulaguro raka biyu fil khawfi raka a halin tsoro ma har raka guda ya kankama haka sai da na Umar Allah ya kare da gare shi kamar yadda Imam An-Nasa'i ya fitar شكل عصر يا إن التاشية صلاة السفر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان والفطر والأضحى ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم شيخ ابن القيم الله يشهد راما استزال المؤلف في هذه خير العباد yace manzana sa sai yana kasar sallah ruba'iyya sai sallace ta raka'a daga lokacin da ya huta daga ya huta bulaguro har ya dawo Madina bai taba yace wala yathbut an bai tabbata bar ga annabi sallallahu alaihi wasallam atamma salatu ruba'iyya cewa ya taba cika sallah mai raka hudu wala yafsal fi zalika ahad min al-a'imma yace daga limaman shari'a ba zai sabani ba akan yin kasar abulaguro saboda haka wa in kanu qad salafu fi hukumin qasr duk da sun yi sabani menene hukuncin kasar amma ba su yi ba sabanin cewa sallar dan bulaguro kasar ce yanzu kawai sunan kawo ta bulaguro sunan ka mai kasar ba zan can darmoni ya daga gida kawai ita da ma sallar ne sababin ta bulaguro in dai ka yi bulaguro sunan ka mai kasar sallar ka ba a gari ya bace kawai kasar ce kasar ba ta da alaka da darmoni ya daga garin da za ka bari yanzu ka tashi zami za ka yi bulaguro daga nan inda muka je tsafka lahiya muka wuce gine-ginen da magaran muka ba su baya in za mu yi sallar isha kawai a tsar zani raka a biyu zani daga nan gida ba za ka yi kasar ba inda ko hau mota sai ta baci muku misali kilo goma inda kwai gidaje ba za ka yi kasar ba amma inda gine-ginen birnin da magaram ka gama da wannan gine-ginen ka ba su baya to kawai kasar ba za ka yi tun daga nan gurin saboda haka wannan kenan shine salatul qasr kaga ta zo a qur'ani ta zo a sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to menene hukuncin qasr maganganu uku ne na malamai magana ta farko suka ce qasr wajibi in kai bulaguro wajibi kai qasr wannan mazhaba ce ta Imam Abu Hanifa ta kuma shine magana sayyidina Umar da sayyidina Ali da Abdullah ibn Abbas da Ibn Mas'ud da Jabir ibn Umar daga sahabbai da suka ce wajibi ne kauli na biyu suka ce sunna ce muakkada wannan kuma ɗaliban imamu maliku Allah ya shi da rama kauli na uku suka ce halaka ne halaka ne suka ce sai dai abin da yi ka cika wannan kuma kauli ne na hanabila ɗan mazhabi na imamu ahmad ibn hanbali da kuma imam shafi malam sai ke hudu abin da yake cancantar da yin kasar yace wala ha sababun wa shara'ikun kasar tana da sababin da yake sa a yi ta tana da sharuɗa tana da sababi tana da kuma sharuɗa wa mahallun sannan kuma tana da digire fa amma sababu ba amma sababin ka fa kullu sabarin safarin tsawile duk bulaguro dogon bulaguro ba bulaguron da yake kusa ba ka je sadaka ram ka je wannan duk bulaguro bane ko arba su gurudin shine a san bulaguron ne kai gurdi wal baridu yace abin da ake ce ma gurdi arba'atu farasiqa farsafi hudu ne wal farsaku farsafi kuma salatatu amyare mil uku ne wal milu din mil daya alfa zira'in zira'i dubu biyu bayan sittata ashara farsakan kenan farsafi goma sha shida bayan samaniya tun arba'una milan shine mil arba'in da takwas arba'in da takwas alin ilmi sun daɗa ma juna sani dangane da nisan bulaguran da ake yin ƙasar sabani mai yawa imamul munziri ya nakalto wajen magana ishirin aka yi akan nisan bulaguran da za a ma ƙasar mafi inganci wanda ya zo mafi fitar wahiri shi ne hadisin da musulmi ya fitar daga anas bin malik ya ce kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan kharaja masirata salatati amyalin annabi sallallahu alaihi wasallam ta bulaguran min ko aw salata farasil ko bar sabiru ku sallah raka'a sai yana sallah raka'a Sheikh Salih bin Uthaymeen Allah ya shi da rama shi ingantacciyar magana bulaguran kasarwa bai da iyaka saboda iyakar ce shi kamar yadda Ibn Qudama yake yana bukatuwa dole zuwa ga tauhidi a takaita abin da za a iyakance kuma babu wata hujja akan wannan yake maganganun sabai suna cin karo da juna dangane da gwargwadon bulaguran ƙasar sau da haka yake to kaga tare da samun sabani maganganu mabambanta babu hujja a ƙarƙashin wannan sau da haka kenan abin da yake nan magana ingantacciya babu iyaka a bulaguran ƙasar za a koma ne zuwa ga urfi abin da ake ce ma urfi abin da al'ada ta bada yanzu misali a al'adance in zuwa murya ana kiran shi bulaguro don za ka je murya za ka yi fasaro in kuma zuwa murya anguwa ake kiran shi to kenan ba za ka yi fasaro ba shi ne magana na kurfi kenan gurin da a al'adance tahiya gurin ana ce mishi bulaguro na yi bulaguro na tsaye murya na yi bulaguro na tsaye magarya na yi bulaguro na tsaye mata mai ka gani amma kaga mutum da ya ce fa bulaguro garin rana balaguro kaza kaga garuruwan da suke kusa wa amma shara'ifuha sharutan ta arba'atun sharafi hudu ne al-awwal an yakuna safaru wajhan wahidan balaguran ne zama fuska daya sahabar faqat sahiha kadai kar a ce misali sahiha kilo kaza dawowa kilo kaza sai ka gama su duka kace mil 48 sahiha kawai فلا يوصف مع ذلك الرجوع بعد الساهي نيسان داوا بل يوصف الرجوع وهدف شما داوا لساهي شدوا الثاني نبي الأزم على قطع المصافة إما أبساين جزية المتقدمة ودى تقبات من أوله تقبات من غير ترجل ba tare da kai komo ba duk asal wahida karo daya asalis na uku ashruqa fihi dole ba za ka wa kasaru ba ka shiga balaguro fal azariyu mazaunin gida ya kasu zai iya kasar idza addal fasafina idan ya ketare ya wuce gonaki almansuba ila tilkal balad wanda ake jinkina ta ga wannan gari al-ma'murati garin da take a bar rayawa bi imaratiha da gine-ginen garin sau da kan ka ketare gine-ginen garin wal amudiyu wa huwa sakinul badiya amudi wa yake nufi da amudi wa huwa sakinul badiya wanda yake zaune a daji a ƙauyuka yabsu zai iya kasar isa jawaza mahillatahu in ya ƙetare bigiran shi waje da buyutu su ne gidan daji allati yansibuha wanda ake kafawa bukkoki da kuma haimomi li ya'awiya ilaiha dan taro jiki zuwa gare su wa sakinul jabali wanda yake zaune a gurin duwatsu au qaryatin ko yake zaune a wani ƙauye la bina a fiha wanda ƙauyen da ba gine-gine wala fasasi da ba gonaki ya fasu zai kasar idan fasala lokacin da ya rabu an manzili daga gidan shi wa mun ta halqasr gejin kasar fi dukhuli wajen shigowa huwa ma bada ul kasar fi khuruj mawarin kasar ne wajen guda ba ta inda kasarin ka yake kare in ka dawo inda ka ware kasar nan ne kuma inda za ka sai da kasar yanzu da ka zo gidajen garinku daga nan kuma in sallah ta cimma daga nan cika za in ka ba gidaje baya kasar za ka in kana dawowa kuma kun zo ku daidai gidajen sai rana ta hada ko kuma lokacin lisha ya zo zuba raka biyu za ka yi raka hudu za ka yi raka hudu za ka yi الرابع na hudu إباحة السفر halaccin bulaguran bulaguran na ka zama bulaguro ne wanda shari'a ta halitta da za a ce bulaguran kallon kokowa ko kuma dambe ko waka ko balo ka gani ko sharo ko festival ko kuma 18 December yi wannan wace kasar ko ba za ka yi 18 December ibada ce ka ga wannan duka ba ka da kasar ibadatul qasari safari bulaguran ya zama halaka ne duk da Imam Abu Hanifa ta Allah ya shi da rama ya tsaya kan cewa ba sharaɗi ba ne ya zama bulaguran sai halittaccen bulaguro ya ce ɗan adam ya ka halitta ya kasar a halin bulaguro ko da na haram ne saboda ai kawai bulaguro aka ce kuma shekul tsirabirin taimiya wannan ra'ayi shi ya zaɓa da jama'a da dama suka ce kasaru manufin ce da safari an ratsa ya tsada bulaguro wala hujja ta fi tasasi da safari mubari suka ce babu hujja a keɓance shi da balaguro na halak su a wajen su kayi balaguron faro kayi balaguron ka sama da kawai balaguro aka ce zinin ka daban rukusar da aka maka kuma daban zinin ka daban rukusar ka daban in balaguron na sako ne zinin ka na sako yana nan in balaguron makaruhi ne lehin ka yana nan in lawo ne yana nan kasar kuma wanda wata rukusa ce suka ci saboda haka kenan ba ba sharadi bane ba saboda an ratse kawai yin kasar da bulagu matasa farsa an ta mukassir duk lokacin da kai bulaguro kasar ka ba tare da ba tare da itibarin bulaguran na halaka ne ko na haram ne almuhimmu ne kawai bulaguro wannan shine mazhabin imam abu hanifa kuma wannan ra'ayi akan shi shekul islam ibn taymiya ke kuma da dama daga malamai wannan shine matafiyarsu fal musafiru lillahi mana yake wanda zai bulaguran shagara kawai misali wanda zai bulaguro kakakkasaidi min gairi haja kamar wanda za su je farauta ba farauta bukata ba ba farauta a ci ba ko a saida kawai farauta sai ta an bazaranci a hutari shakatawa irin wanda za ka ga yan tayi yadi laraba na na hijaz da za ka ga ɗauki motoci a sai kawai dai a yabin da ke in farauta ce kawai ta shakatawa a nan wata siya a haka ya wuce da wasu tsuntsaye ko da karnuka ba ya a shi ba kawai kamar wani shakatawa ne to wannan ya ce ba za ka yi kasar wannan wani musafiru lillahi wanda zai balaguran wargi kamar balo kamar kokowa min zairi hajjate babu bukatar yin bula kasai kamar farauta min gairi haja wanda babu bukata wal asi bi safari ko wanda zai zaman zo mai saban Allah da bulaguran shi kal abiki ina misali kamar bawa ya tsere ya bar mai gidan shi a wannan bulaguran da shi na tsere ya da yake ba zai fasar ba wal asi kamar fantararren da wanda uwaye za su mishi faɗa sai fusa sai gudu ya tafi neman kuɗi wahala ka san ba wahalalle kamar wanda ya ma uwaye rushe ya tafi neman kuɗi shi wannan bai dawowa da kowace tsiya shi ne wani ne ma a maido shi in kai ma uwaye rushe ka tafi to ko dai a maido shi kaga ko mota ta fice shi ko wanki ya kaɗe shi ko ta cuta ta dame shi a yi ɗan cikare cikare dai a samu a maido shi gida a san yadda aka yi ko kuma ya dawo titiritin shi babu ya dawo yadda ya tafi matsiyacin shi ya dawo matsiyaci saboda shi har da uwaye Allah bai bari isnani yu'ajjilu Allahu hukumatahuma fi dunya qabla al-akhirah nau'in mutane biyu sun a duniya Allah ke gaggauta musu hukuma tun kafin lahira al-aqul walidai wanda ya kangare ma uwaye ko limamin Ka'aba ya ma addu'a ba za ka yi albarka ba in mutum ya kangare ma uwaye ko limamin Ka'aba ya ma addu'a ba za ka yi albarka ba su kofar uwaye ta nan ce kawai ta nan ake buza ta nan ake shiga in ka samu matsala dole ne sana rida lafi rida walidai taqta lafi taqta walidai in da duk malaman duniya za su sama albarka in dai uwaye sun ma hushi ba kai albarka ba dole sai uwaye sun sama albarka sannan albarkar malaman ita ma sai ta bi ka albarkar baba da ba albarkar mamma da ba albarkar mamma da ba albarkar baba da ba karka ce kai dan mamma ne ba ruwanka da babu ko kai dan baba ne ba ruwanka da babu mata ta sa mun albarka ita kadai ta yi ka ka taba ganin mamma kadai ta yi mutum ba baba to yanda ka san mamma ba ta aiwar mutum ba baba to haka albarka uwa kadai ba ta ishe ka ba sai ka hada da kamar yadda albarka baba ba ta ishe ka ba sai ka hada da albarka uwa su biyun wannan haka yi shi yasa kaga ko ina Allah ke ta anashkurli wal walidi wa sai ne insana bi walidi ka gani وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه تغني وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا kaga ba dai ba ake kawo duk su bi ake kawo to dole sai ta nan gurin shine kuskuren da wasu wannan su in kuma kai kai kowa ibada Allah sa kana tusa kana huce karatu in uwan ka sama ba albarka kawai a tabbata za ka kai sai ma ka zama malamin kawai a jarabce ka da wasu tsiya sai ma mu zai zama da mun kajar sun shi da tsiya kawai gaba ɗaya ma ya samu yin tuka su ya lalace sau da albarka uwaye ba uwaye ba wasa bane ba a banza inda Allah ba buƙatar sai an biyo ta kan uwaye da kowa ya rinka sako shi daga sama da kawai daga sama an tashi kawai a sako daga sama an tashi zai a sako daga sama to duk wali ta gasa duk wannan ɗinka in dai ka samu matsala da uwaye to akwai matsala shi yasa dole kalubale ne ga masa shi dole ma'aiya ko mahaukaci ya ce ma'aiki ko kahuri ne ƙarshen suka suka ko kahuri ne ba wai fasiki ba ko kaza shi uba ko kahuri ne wa jahilu ma fi duniya ma abufa Allah ce wa jahilu ma fi duniya ma abufa kai duk komai da za ka yi a duniya ta wuce samun kawai ko ya suke kuma ko sun zalunce ka ba zan canka ce wallahi ai baban na ma shi hakina babu birru walidai wa in zalama hu biyayya kuwa ko da sun zalunce ka ko da ma yanka ta zalunce ka ta cuce ka an bar ma gado ta cinye gada dole ka mata je in ka ce kin ci kuɗi na ka gaya mata bakan magana ka yi asara biyu khasirar duniya wal akhirah kuɗin ba ka same su ba ka yi kuma kaman zalunci su wai ko sun zalunce ka dole za ka yi hakuri ka musu biyayya ka kyautata musu ko sun zalunce ka uwa ko ba ta hanyar arme ba ta aiki da dole masa biyayya in bai masa ba biyayya ba zai albarka ko ba ta hanyar arme ta aiki shi dan suka suka baba kuma in zuwa ke turkijiya ya mu yi kaza dole in ya kashi ka wanke kashin ka wanke wa tsara in kace ne dan kwaya ko dan giya kuma ba ka yi albarka ba shi ne ka'idar su uwaye shi yasa kaga dole aiki in kana son ka zama da albarka ko ne kana yadda kake ma Allah biyayya ba ka zama da albarka ba sai ka bi uwaye Allah ce ani shukuri wa duwaye ka gode mun ka gode ma uwaye ka dan ka gode mun ka gode musu ba yake banza to shine ma ne ce wala shi kuma akwai waɗanda in ka samu matsala ba wani wanda zai abinda mutane ba su gane ba yanzu in ka kamu da cutar zalunci to fa ba wani malamin da zai ba addu'a ya warkar da cutar zalunci ita cutar zalunci wanda ka zalunta to addu'a ta biyu addu'ar wanda aka zalunta ita ta gasa cikin girgi Allah ke na rantse da ruwaya ta in dai Allah ne zan taimaka maka kuɗa bayan wani lokaci to in mutum ya yi zalunci ka je ka zo ka je ka zo ku yi ta mai addu'a kuna ba shi magani a yi ta mai addu'a yake banza ne sai in wancan ya yi ka gani shi ne abin da abin da ya gaya ma hajjaji bin yusuf bayan ya gama zalunci shi ga rashin lafiya ta kai ko kuwa an kai karshe an kira likita ya sa tsoka an sa ta baki an zira ciki an hundo ta duk tsotsotsi sun yance ta yana kwana ba barci musifa ta kai musifa ya ce alam alhaka ana zulmi ba na ana ka zalunci ba ba bautar rukuya da za a yi ko ta juwan ne mutai kamar da cutar zalunci sai dai kawai ka je wanda ka zalunta ya yi ba shi ke ka samu lafiya to haka bangaren uwaye ma Allah kare mu wal aqi da kuma mai kangare mu uwaye la yabsuruna wannan yace su ma ba za su yi kasar ba wa amma mahallu bigiran kasar fa kullu salatu ruba'iyya duk sallah mai raka hudu ada raka waqtaha wanda ka riske lokacin ta fi safari a bulaguro fala ya kasar subha asuba ba kasarin sa wala magriba magriba ma ba kasarin sa babu sabani ba kamar wani ba mai neman suna ka ce mai ana kasarin magriba yace kaulani duk sarfar ulama fi cewa sun tsere ana yi wa ya kusuru fa'idatar safari wa ya kusuru ana kasarin fa'idatar safari wanda ta kuce ma mutum mahalin bulaguro sawa qada hafi safari a bulaguro ne rama ta aufil hadari ko kuma a zaman gida ne sai rama ta raka a biyu zafi kama sumul hadariya kamar yadda ta zaman gida ita ma in ta kuce ma za ka kawo ta sujja misali kai ne a halin bulaguro sai ka tuna ranar litinin da na yi bulaguro ban yi sallah a ba yanzu kuma ka dawo gida shi ne sai tsoron ka a biyu zafi kamar yadda ka tuna ranar litinin din da sallah ranar isha ta kubce ne kuma kai kana agada su ne ka tuna to raka hudu za ka yi Allah ne tsaranta batti zimmati wanda tana tsaye a wuyan shi fil hadari wa safari a halin bulaguro ko a zaman gida wa ya fitawo wa ya fitawo da kasra mutum yana jatsewa yana yankewa kasaru wa ya tsabul kasra yana yanke kasarin mutum ya zama kawo tare ya kasaru ni ya tsaye kamati arba'ati ayyami in har kai kudirin za ka zauna a gari kwana hudu sihahin ingantattu bi mawdu'in a a a bigire alin ilmi sun hada kan wanda yake dan bulaguro zai kasaru matsalle ba yayi niyyar zai zauna ba in har ya yi niyyar zai zauna shekaru kamar yadda ibn al-munzir ya nufanto ijma'i yace ku kaga in misali bulaguran ka ka sai shekaru ne za ka yi to za a nan gurin kaga ka zama mazaunin wancan gari to shikenan sai ka ci gaba da cika sallah in kai ka ci gaba da cika sallah amma ibn abbas Allah cikin shi da rama ya tsaya kan ja in mutum zai kwana goma sha tara to a nan gurin a bulaguran shi yace kenan zai iya kasar insha tara ne kamar yadda yace mun zauna tare da Rasulullah sallallahu a kamna tis'a ashara na salli raka'atain kwana sha tara muna raka'a biyu a gazo su fatu makka kenan kauli na biyu fuqaha da arba sun sahi da jumhur ma imam malik shafi ahmad bin hanbal suka ce kwana hudu wanda duk yayi bulaguro gari sai niyyar zai zauna kwana hudu suka ce to lazim ne cika sallah aka ce menene dalili suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam a hajjatul wada sallallahu alaihi wasallam ya tabbata ya zauna ya yi sallah kwana 21 ya kasuru salat sai kuma ya fito zuwa mina Abu Hanifa ce kwana goma sha biyar Rashid da Laysu bin Sa'ad suka ce kwana goma sha biyar Sheikhul Islam Allah ya shi da rama ce annal musafir an yafsiru salat dan bulaguro zai iya kasaru malam yanul istitsana aw iqama al mutlaqa matsar ba kai ni da zama ba zama wanda yake mutlaq kamar yadda ibn umar ya zauna a zarar dijan wata uku yana kasar yana jiran kankara ta narki kenan kai ne ka zo kana jiran wani uzurin ka yau gobe gobe gobe kana kasar wata ne wata biyu duka ne kasar amma kai ne ka zo zama sai kai ne ya kawai za ka zauna a gari to nan gudun za ka ga mutum ka ci za kamar za ka yi karatu misali ka zo za ka yi karatun shekara uku shekara hudu misali za ka yi mafi yawa musamman malika sun ta ga in dai kankan kayan za ka zama kwana hudu to wannan shi ne matajiyar su imam malik ka cika sallah ka cika sallah to da samun kaga wannan shi ne mafi karamci ne a ciki kuma ka hutar da kewayen sabanin kayan lalle kan kwana biyar zan yi lalle zan zama kwana hudu kawai cikin sallah mana ya ce ibtida al musafir bil muqim sai koyin al musafir dan balaguro bil muqim wa bil aqdi da kuma mazaunin gida ya koyi ya bi dan balaguro sallah wannan sahihun lakinnahu yukra sai dai makaruhi ne saboda ai kaga in ya dan zaman gida be dan bulaguro be dan zaman gida kaga yanzu zai zama to dole cika zai shi kuma sallar shi ta bulaguro asaro ce wa tata'akkalu al-karahatu karhanci yana karfafa fi tasdiyal musafir inda dan bulaguro ke koyi bil muqim da mazaunin gida fa in iqtada bihi idan har ya koyi da shi lazima hudu tibahu lazim ne ya bi shi wala i'adatu alayhi ba sai ya tsaki ba wa ya nifta da muqimu bihi mazaunin gida sai dan bulaguro zo na sallah bai sani ba sai ya dinga bin shi fa kullun ala sunnati ko ne na kan sunnar shi fa yusalli musafir faradahu dan bulaguro sai sallaci farallar shi raka'a hudu biyu fa idza sallama min raka'atayn in ya sallama daga raka'a biyu asal muqimu bima baqiya min salati kai kuma sai ka tashi ka ci kuka ka ga babu mushkila kamar yadda Imran ibn Hussein ya ce fa zo tuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na yaki tare ma ce shi tuma wal fataha na da safatu makka tare shi shekara ta takwas fa qama bi makka samani ashara layla ya zauna a makka sha takwas la yusalli illa rak'atayn bai sallah sai raka'a wa yaqulu yana cewa ya ahlal balad ya ku yan garin nan sallu arba'an wa inna qawmun saf ku yi sallah raka'a mu mutane ne matafiya sai dai wannan bai tabbata ba haka mun gwamnan sarma ya ce muna tare ibn abbas a makka sai na ce inna idza kunna ma kum sallaina arba'an in wa muna bin ku sallah hudu muke wa idza rajana ila rihalina sallaina rak'atayn in mun koma masaukin mu yayi raka'a qala tilka sunnatu abi qasim sallallahu alaihi anan in ka zo ka kai wanda yake dan bulaguro ne sai ka sardo waɗanda suke mazaunan gida suna sallah ba kan su ba kai ta karba saboda kaga su hudu suke kai kuma biyu in kuma ba ka zauna ba kuma ka ce bari sai raka abi raka abi ta rage musu bi a babu zance ko kuma ka zo ka kace to yanzu sun yi raka a biyu an yi tahiya an tashi nawa ta rage musu biyu nawa zan yi biyu da sun yi biyu sai sallama ka sallami dole ya kaci ko wani biyu in dan bulaguro ya bi mazaunan gida ko raka a ya samu ya ci ko in dan bulaguro bi dan zaman gida ko raka a biyu ce samu sai ya ci ko da in ya sallah shi kare to shi a nan gurin wajibin shi shi ne yin kasar duk lokacin da mutum yake aikata wata ibada wanda ya lazumci aikata ta sai rashin lafiya ko bulaguro ko wani uzuri ya sa bai samu ba to za a rubuta mushi wannan ibadar kamar yana gida ya yi ta sau da haka in yayi ta halin bulaguro bulaguro ne sha makace shi da wannan za a rubuta mai in dai a gida dama ya saba in kuma bai saba ba a gida kawai za shi ce ta haka in dama a gida ma a gida ya saba kan shi amma hunda jamu ya saba ne sai wanda ya zato shi ne kenan hadisi ya tabbata shi aka rubuta maka abubuwan duk da ka zama so kana aikatawa nawa a gidan su kaza shi da ya zo gida shi ai ya zo gida can ma ai wa'adin farikan nashi ai ya riga ya san karatu zai ko ya yi niyyar zama ai ba shi da wani kauki ko zama zai to can ma cika zai in ya dawo gida kuma dama gida ya zo ba lalle bai zama ya koma ai to nan mutum zai je karatu shekara ko ya zo hutu zai ƙara koma kuma ka gani a gida ne yanzu wannan shine hukuncin asaru asaru ni'ima ce kyauta ce Allah subhanahu wata'ala ya ma bayi saboda kafar qit'atun min al'azab bulaguro wani yanki ne na azaba shi yasa sai aka khaffafa maka aka sauƙaƙa ma azumi aka sauƙaƙa maka sallah duka kenan an khaffafa ma bawa Allah yana son yayi afuwa ya rangwame bawa ya karɓi rangwama Allah ibada ba sanan kama kai bace ba sannan kuma ire-iren waɗannan abubuwa wanda an ba ta sa Qur'ani da Sunna to in har mu aikatawa ina fa'ida an bata su an ambata aya ce cikin Qur'ani sunnoni ne na manzo da sun zuwa ta wannan kai kuma ya kake bulaguro ko kana dawo wani ma sai ce wallahi ni na wannan kuwa an ba cika bane a rikin nan zo ka kawai jahilci shedan ne wannan kaga shedan ne amma kawai ka ci ka yi kasaro shine farala shine tsoron Allah shine lada wannan da kace zuciyar ta ka baka da nutsuwa shi kan ne ke sama dan ya haramta maka wannan fasara faslun faslun zai mana bayani akan jam'u bainas salatayn wa sifatul jam'i bainas salatayn al-mushtarikatayn fil waqti rukhsatan idza kana fil barri dun al-bahri fa idza zalat ash-shamsu ala al-musafiri wa fil manhari أو وهو راكب ونوى النزول بعد الغروب جمع بين الصلاتين جمعا سوريا أن يلقي الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها وكذا إذا نوى النزول بعد الاستقرار وقبل الغروب ما يأتي وصفة الجمع siffar yadda ake haɗa tsakankanin salloli guda biyu waɗanda suke masu tarayya da juna wanda ya halitta ga ɗan bulaguro ya haɗa salloli guda biyu wanda suke tarayya da juna a lokacin da ya sabba kamar yadda hadisi na mu'az Allah ƙara yarda a gare shi yace kharajna ma nabi sabbi maso su tabu mun mutum da rama ake a tabu ka fa kare sallin zuwa wal asr jami'a azhar da asr ya ka haɗa su da maghrib wal isha jami'a maghriba da isha kuma ya gama a wani lafazin yace idan kana yawman aftara salata yakan jinkirta sallah ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب والعشاء جميعا سودا كما صفة الجمع بين الصلاتين صفر لأجل هذا كان الصلولين المشتركتين ما تساري يريدون الظهر العصر مغرب والعشاء باقما العصر دكما كنام مغربا في الوقت رخصة وانا رخصة رخصة وانا رخصة rukusa ne wanda kuma sababin da yake kawowa wannan in an samu wata illa daga ilin kamar misali illa ta bulaguro mashakka al mashaqqatu tajlibu tasir kaga inda ya zama da kwai wannan ko kuma misali ya zama to akwai al matsar kaga ne ga ruwa da shi ma za a gama tsakanin inda babu illar gamawa baya halitta ka gama tsakanin salloli guda saboda al hukumi durmai allati hududal wa'ada hukunci yana kewa inda illa inda kwai illa da kwai in babu babu babu zan kanka ce alamomin hadiri ka gama salloli wani alama a a alama kawai kowa zai gida in ruwa ya ce ce ka ku in ruwa ce ce a ce sallu fi rari in kuna gida in lokaci ne kawai kowa zai gida in ana masallaci ruwa ya ci ya cimma mutane sai su gama kowa sai ta gida in kuma ba a zo ba masallaci aka kece da ruwa to kuma sai kowa ya tsalla shi a gida shi kenan ni ya ka warwadan ladan ka nan gurin baka yi sabo ba dan baka zo ba masallaci rukhsatan wannan rangwame ne sassauci idan kana fil barri in kana sarari dun al bahri ba sai ku ba fa idza zalat ash-shamsu in rana ta karkasa daga tsakiyar sama alal musafir ga dan bulaguro wa fil manhari shi kuma yana a gurin rahi gurin ruwa kamar matsalan kana halin bulaguro an tsaya shan ruwa ko an tsaya wata tasha ko an yi iskar misali a mata mai wani da suka da misali a mejiyar suna a tsanin za a je agadar sai kuma lokacin azuhur ya yi to za a kaga an yi iskar a nan gurin gom to yanzu maimakon a yi azuhur kadai annan da kuka yi iskar ya yi azuhur ku yi a sassan da lokacin azuhur ya yi an yi iskar lokacin magariba to yanzu da an yi magariba sai a yi lisha kai tsaye ba a tsaya ba ba a tsaya ba ana tahiya lokacin magariba yi ana iya tahiya sai a tsaya lokacin isha sai a gama inda za ku mutu ba za a kama ku ba da cewa kun yi sakacin sallah shine abin da ake nufi wannan kaga rukusa ne shine yace huwa fil manhali yana a mashaya shine gurin shan ruwa ko abin nan awwa huwa rakibun ko yana sama abin hawa wa nawan nusula sai niyyar zai sauka ba da gurubi bayan rana ta fada kuna motsa kun yi niyya ɗin kun je guri kaza rana ta haɗa ta ku gano ku sha mu. Jama'a bai na salata ne da kun sha mai wata tsakanin salloli biyu. Jama'an Suriyan jam'in Suri. Me ake ce wa jam'u Suri yuqiu zuhra a aukar da zuhra fi akhir waqti a ƙarshen lokacin sa. Shine kenan jam'u ta'khir wal asra fi awwal waqtiha. La'asar kuma farkon lokacin sa. Wa kaza idza nawan nuzula haka in an yi niyyar sauka ba da lisfirari bayan yanayi yayin masara masara wa qabla al-ghurubi kafin fadawa shi ma sai a hada tsakankanin kenan az-zuhr da kuma la'asar wannan shi ake ce mu jam'u suri kenan wannan jam'u suri kamar yadda malai ambata kenan ijtihadi ne na wasu daga malamai ijtihadi ne na wasu daga malamai idan cewa ayi wannan jam'u abin da yake ingantacciyar magana kuma shi ne halittin haka tsakankanin salloli wanda suke tarayyar lokaci gwargwadon yadda guruf ya ba da yanayi ya ba da shi don bala guruf shi zai zafi so mafi sauki mafi sauki ko jan ku tafirin ko jan ku tafirin ko jan ku tafirin ko jan ku tafirin gwargwadon yadda dai ya yi sassabci ga matafi ba wajibi ba ne ba wajibi ba ne sai ka yi niyya wata haka tsakanin su shirku da sarari to nabi sallallahu alaihi wasallam ka ne sali da sabi jama'a lokacin da yake jan uku sahaba ya fasa da ne kun yi abu abin min gidiya da san ba da ake cewa iniyar qasam ko iniyar jamu a kawai wannan abin da ya jayi wannan sababin ne ya yace bal kharaja min al-madina ila makka salli rak'atayn min ghairi jamu yakan fita daga madina zuwa makka ya hada ba tare da ya haɗa tsakaninsu ba ya dinga yin asaru sun masala bai mugura bi arfa walam ya alamu annahu yuridu an yusalli al-asr ba'da a arfa ya sallaci azhur bai ce musu ba to kuyi niyya ba gama zani kawai na yi da sai kawo mi sai kawo la'asar alhali kuma a hanya duka kasaru ne ake ba jirgi baki balle a ce dama ai sun san cewa hana yake ce suka yi niyya kawai arfa ne ka azhur sai suka ga kuma ya tashi da asar kaga kenan ba ainihin jam'u ba yanzu za a jam'u salat ba ta ba za ka yi nawai su jam'u salat kaza kaza a ba bukatar sai ka kawo niyyar wannan mana yake wai zama bainal maghrib wal isha zaka iya hada tsakanin sallar magriba da isha lil matsari wahadahu inda ruwa shi kadai ke ci ruwa yake ce kuna masallaci ya yi au ma zulmati wa tsini ko kuma inda ga ruwa ga duhu ga tsaho la ma zulmati wa hada ba kawai duhu kare wato duhu ba sai a dauki ba wutula wa fil jam'i lil tsini wa hada shin an yi ruwa sanan lafiya za a iya gama tsakanin magariba da lisha saboda sanan lafiya kadai an yi ruwa an kare kaulani mashahura ne an samu kaulai maganganu guda biyu wanda suke mashahurai malamai suka ce bai zo ba sunna abin da yake nuna halaccin hada tsakankanin salloli saboda uzuri wanda yake na ruwa ko kuma uzuri na samu sako ko kuma duhu idan an rawaito daga malik an motsa daga sa'id ibn jubair daga ibn abbas yace sallallahu alaihi wasallam sallam zuhur wal asr jami'an annabi sallallahu alaihi wasallam hada zuhur da asr wal maghrib wal isha jami'an fi ghairi khawfin wala safar kuma ba tsoro ba balaguro kaga ya nuna ni wata mashakka aka samu wata mashakka aka samu daga nan yayin malamai suka gane shi yasa ka eh maluku yace kura kana fi masai ina ganin ruwa ne kawai tunda ba tsoro ba ba kuma bulaguro ba kuma a zaman gida sai ce to ina ga ruwa ne ya sa saboda bulaguro ai kaga akwai mashakka tsoro akwai mashakka to ruwa ma ya je ce kaga akwai mashakka a je a dawo to sai a gama ka gani to duk inda aka samu wannan almashakka su tajiru ba sai sai tsanani yakan jayo waran gwado in da akwai mashakka da akwai hukunci al hukmi yaduru ma allati wujudan wa adam hukunci yana kewayo tare da illa in an samu illa to shikenan sai ayi abu in babu ba za a yi ba yanzu kawai haka ba ruwa ba hada ba babu ruwa babu wadancan tsananin kawai sai a gama tsakanin salloli a ko kuma alamomin hadari tsohon hawa a yi ruwa ka gani imam muslim ya ce sallar rasulullah zuhur wal asr jami'an ma ya zo da al'asar a game wal maghrib wal isha jami'an sai dai da khawfin wala matsare yace ba tsoro ba kuma ruwa ila ibn abbas lima fa ana zalika aka ce wai ibn abbas to me yasa yace kai la yuharrija ummata dan kare zama ya tsanan sama al'umma kina akwai wata mashakka da ta jayo wani tsanani da ya jayo shekul islam ya ce qaul ibn abbas jama'a min ghairi kaza wa kaza laysa nafiyan minhu lil jam'i tilka asbab ba wai ya kore ba wace wa dan ruwa dan kaza wa za bal isbatu min yana tabbatarwa ne wali annahu jama'a biduniha cewa ma shi ma ya hada sallah ba dan bulaguro ba ba dan tsoro ba wa in kana kar jama'a aidan walau la yunqal annahu jama'a biha fa fa jam'u bima huwa dun dalil ala jam'i bi tariqati al-awla to in ku har an ci annabi sallallahu ya hada ba dan ruwa ba saboda wata mashaka to a gama dan saboda ruwa dan saboda sabo da duhu kaga min babi aula da wannan ne imam ahmad bin hanbal yace kenan a tsariqul aula kenan za a iya gama sallah inda aka samu kenan ruwa ko kuma wani abu wanda yake na tsanani makamanci haka kuma irin hakan ya gudana zamanin kurafa da safai kamar yadda na fiye ce kana umara'una idan kana lailatul maqila yace shugabannin makin daren ruwa ya kasance abu sa'udul magharibi sukan jinkirta magariba wa hajjalul isha sai kuma su gaggauta lisha sai kuma su gaggauta lisha qabla an yadhiba shafaq tun kan shafaqi ya fara fa kana ibn umar salli ma hu la yara bi zalika ba ibn umar yana da matsar bin sunna shi ma yana bin su ayi sallai bai ga bai da yi musu inkari ba kuma na fiye ce kenan wancan yara ma ko na fiye ce kaga kenan haka ne haka Hisham bin Urwa yace ra'aytu Aban bin Uthman naga Aban bin Uthman ya jawo bayan salatayn yana haka tsakanin salloli guda biyu fi lailatul maqira a daren da ake ruwa al-maghrib wal isha bai sallihi ma ma'abu kuma Urwa yana yin sallah tare da su Urwa bin Zubair wa Sa'id bin Musayyib Sa'id bin Musayyib ma yana bi wa Abu Bakar bin Abdurrahman wa Abu Salma bin Abdurrahman duk ba su inkarin wannan duk suna bi ba su inkari in ka zo ka koda wani masallaci ne kaga za a gama ka sanna kuma da za a gama sai su tahiyya to shi sabani sharri in da ka sai dai Allahumma in kaga abun kuma akwai abin da cikin shi ka san da akwai wanda kawai suna son ma su fita su yi su hira su kora wasu sai su gama wannan kawai tahiyya saboda la ta ta lima kullum ku ma sai ta kai in kaga kawai abun ba abun nan ba daidai bane ba ko sun mai da abin kawai sabon su kawai suna wasa da abin kawai ya kace ka akwai matasan da za ka ga kawai eh a gama kuma su koma gidi suna sahiyo na eh gaskiya da hadari ne ko abu ne menene matsala ta gama ha sai an ga ka sai an ga ka ha Eh da yawa da yawa ma mafi yawa ma kan shi amma mene ne dalilin alamomi ka wani hadari ga gama ai ba mashakka ba ce ko yanzu tawakumi ne ake akwai yiwuwar a yi ruwa akwai yiwuwar ba a yi ba in ka yi magariba ka tafi gida in an yi ruwa ai shi kenan ko dama ta ce salu firi a in kuma ba a yi ruwa kaga shi kenan amma in ruwa ya sauka kaga yanzu da kwai mashakka a je a dawo yanzu sai ku san amma dan mujarradin ganin alama kaga yana buƙatar dalili shi kuma komai ana tafiya akan dalili nawawi yace wa zaba jama'a min al-a'imma jama'a daga jagorori sun tsaye zuwa ga halaccin jam'i a zaman gida da buƙa ga ga- lilhaja liman la yatakhudu ada lam yakun ya'mur alimin bi diyati tanqul ba wanda ake cewa iniyal qasam ko iniyal shamu a kawai wannan abin da ya jayi wannan sababi ne ya yace bal kharaja min al-madina ila makka yusalli rak'atayn min ghairi jam'i yakan fita daga Madina zuwa Makka ya hada ba tare da ya hada tsakanin su ba ya dinga yin asar thumma salami muzura bi arba wa lam ya'lamu annahu yuridu an yusalli al-asr ba'da a arba ya sallaci azhur bai ce musu ba to ku yi niyya ba gama zani kawai na yi da sai kawo mi sai kawo ah, la'asar alhali kuma a hanya duka kasaru ne ake ba jefi ba ke balle a ce dama ai sun san cewa hana yake ce suka yi niyya kawai araba ne ka a zo sai suka ga kuma ya tashi la'asar kaga kenan ba a yi niyyar jam'u ba yanzu za a yi jam'u salat ba cewa ba za ka yi nawai ku jam'u salatu kaza kaza a ba bukatar sai ka kawo niyyar wannan mana yake wa yajabu bainal maghrib wal isha zaka yi hada tsakanin sallar magriba da isha lil matsari wa hadam inda ruwa shi kadai ce ce ruwa ya ce ce kuna masallaci ya ai aw ma zulmati wa tin ko kuma inda ga ruwa ga duhu ga tabo la ma zulmati wa hadam ba ka duhu kadai wato duhu ba sai a dauki ba hotula wa bil jam'i lil tin wa hadam shin an yi ruwa sanan lafiya za a iya gama tsakanin magariba da lisha saboda sanan lafiya kadai an yi ruwa an kare kaula ne mashahura ne an samu kaulai eh, maganganu guda biyu wanda suke mashahurai malamai suka ce bai zo ba a sunna abin da yake nuna halaccin haɗa tsakankanin salloli saboda uzuri wanda yake na ruwa ko kuma uzuri na samuwar sako ko kuma duhu daidai an rawaito daga Malik an motsa daga Sa'id ibn Jubair daga Ibn Abbas yace sallallahu alaihi wasallam sallam zuhur wal asr jami'an annabi sallallahu alaihi hada zuhur da asr wal maghrib wal isha jami'an fi ghairi khawfin wala safar kuma ba tsoro ba balaguro kaga ya nuna ni wata mashakka aka samu wata mashakka aka samu daga nan ne malamai suka gane shi yasa ka ɗaya malugu ya ce ƙura kana bi masai ina ganin ruwa ne kawai tun da ba tsoro ba ba kuma bulaguro ba kuma a zaman gida sai ce to ina ga ruwa ne ya sa saboda bulaguro ai kaga akwai mashakka tsoro akwai mashakka to ruwa ma ya je ce kaga akwai mashakka a je a dawo to sai a gama ka gani to duk inda aka samu wannan almashaqqatu tajlibu taysir tsanani yakan jaye waran gwado inda akwai mashakka da akwai hukunci alhukmu yaduru ma allazi wujudan wa adaman hukunci yana kewayo tare da illa in an samu illa to shi kenan sai a yi abu in babu ba za a yi ba yanzu kawai haka ba ruwa ba hada ba babu ruwa babu wadancan tsananin kawai sai a gama tsakanin salloli a ko kuma alamomin hadari to ma ba a yi ba ka gani imam muslim ya ce sallar rasulullah zuhur wal asr jami'an ma ya zo da asr a game wal maghrib wal isha jami'an fi ghairi khawfin wala matsare yace ba tsoro ba kuma ruwa ila ibn abbas lima fa ala zalika kace wai ibn abbas to me yasa yace kai la yuharrija ummata dan kare zama ya tsananta ma al'umma kina akwai wata mashakka da ta jayo wani tsanani da ya jayo shekul islam yace qaul ibn abbas jama'a min ghairi kaza wa kaza laysa nafiyan minhu lil jam'i bi tilka asbab ba wai ya kore ba cewa dan ruwa dan kaza wa bal isbatu minhu yana tabbatarwa ne wali annahu jama'a biduniha cewa ji ma ya haɗa sallah ba dan bulaguro ba ba dan tsoro ba wa in kana kar jama'a aidan walau lam yunkar annahu jama'a biya fa fa jam'u bima huwa dun hadalil ala jam'i bi tariqati al-aula to in ku har an ci annabi sallallahu ya haɗa ba dan ruwa ba saboda wata mashakka to a gama dan saboda ruwa dan saboda tabo da duhu kaga min babi aula da wannan ne imamu ahmad bin hanbal yake kenan a tariqul aula kenan za a iya gama sallah inda aka samu kenan ruwa ko kuma wani abu wanda yake na tsanani makamancin haka kuma irin hakan ya gudana zamanin kulafa da sahabbai kamar yadda nafi ya ce kana umara'una idza kana lailatul maqila yace shugabannin mu in daren ruwa ya kasance abu sa'udul maghribi sukan jinkirta magariba wa ajjalul isha sai kuma su gaggauta lisha sai kuma su gaggauta lisha qabla an yadhiba shafaq tun kan shafaqi ya fara fa kana ibn umar salli ma hum la yara bi zalika ba ibn umar yana da matsar bin sunna shi ma yana bin su ayi sallai bai ga bai bai musu inkari ba kuma na fiye shi kenan wancan ya rawa ko su ko na fiye shi kaga kenan haka ne haka isham bin urwa yace ra'aytu abana bin usman naga abana bin usman yaje wa baina salatayn yana haka tsakanin salloli guda biyu fi lailatul maqira a daren da ake ruwa al-maghrib wal isha bai sallihi ma ma kuma urwa yana yin sallah tare da su urwa bin zubair wa sa'id bin musayyib sa'id bin musayyib ma yana bi wa abubakar bin abdurrahman wa abu salma bin abdurrahman duk ba su inkarin wannan duk suna bi ba su inkari in ka zo ka koda wani masallaci ne kaga za a gama ka san da kuma da za a gama sai su tafi to shi sabani sharri inda ya cika sai dai Allahumma in kaga abun kuma akwai abin nan ce shi ka san da kai wanda kawai suna son ma su fita su je su yi hira su kora wasu sai su gama wannan kawai ta hira saboda la ta kai makulukun fi ma sai ta kare in kaga kawai abun ba abun nan ba daidai bane ba ko sun mai da abin kawai sabon su suna wasa da abin kawai ya karfe ka akwai matasan da za ka ga kawai eh a gama kuma su koma gefe suna sahiro na eh gaskiya dai hadari ne babba abu ne menene matsala ta gama ha sai an ga ka sai an ga ka ha Eh da yawa da yawa ma mafi yawa ma kan shi amma mene ne dalilin alamomi ka wani hadari ga zama ai ba mashakka ba ce ko yanzu tawakumi ne ake akwai yiwuwar a yi ruwa akwai yiwuwar ba a yi ba in ka yi magariba ka tafi gida in an yi ruwa ai shi kenan ko dama ta ce tsallu firi a yau in kuma ba a yi ba ruwa kaga shi kenan amma in ruwa ya sanka kaga yanzu da kawai mashakka a je a dawo amma dan mujarradin ganin alama kaga yana bukatar dalili shi kuma komai ana tafiya akan dalili nawawi yace wa zaba jama'a min al-a'imma jama'a daga jagorori sun tsaye zuwa ga halaccin jam'i a zaman gida da bukatar lilhaja liman la yasahdu ada yace ga wanda da me da ba ba al'ada wannan kuma shine kaulin Muhammad ibn Sirin tabi'i ne shine kauli na ashabu dalibin imam malik wa ashabu malik daliban malik duk wannan shine kaulin haka imam al-khattabi ya nakaltu daga kafal ashashi al-kabir daga daliban shafi daga abu izan al-marwazi daga jama'a daga ashabul hadith duka sun tahi akan ana hada tsakankanin salloli in dai ba su amai da ba abin kawai al'ada kenan in bukata ta bada ana wajen a cikin gida ba a gama a sakan na lakwal ba a gama a musalla ya kawo gurin hasuwa ba a gama matahiya za su na tsayi a kan hanya ba za su gama ba sai a masallaci sai a masallaci ake gama a gida me ya matsala kai da kake gidanka kowa shi ne zai kare shi kowa shi ne zai abu shi a gida amma ba sai dai ku jamu ku yi jamu jamu wannan kuma jamu ko na ne amma ba ku haɗa tsakanin ba menene da ku na haɗa tsakanin ka gane ai ba ku da mashaka ko ba babu mashaka ai yamma ai babu illar da tasa a lokacin mai doro ma illati wujudul adam menene illar da tasa aka shar'anta illa shine tsanani ko to za a ɗakin ka kai ai ka ga maka da matsala ya mahe ku yi magariba in lokacin isha ku yi ya amma a masallaci in aka yi kaga a je wahala a dawo wahala to kuma musulunci ma da ala ne fitiki ne min harash wa alaikum salam lokacin na'am to shi kuma ai abin da za a kalla tasirin ainihin da aka ce sauƙaƙawa ko sauƙaƙawa inda aka samu tsanani ne ko shine ai almashaqqatu tajribu tasir ko to yanzu ai babu mashaqqa ka gane ba gaba mashaqqa hadari zai taso ya wasu ko ba yanzu tamahani ne tana yiwa a yi ruwa tana yiwa ba a yi ba za a yi ruwa ba zato ne muke inda sallah la yuzu yuzu na nashiya ko ba ai kaga ba gina abu san zato ko ba yawa shi ne gina saboda haka abin yana buƙatar dalili suna kawo wannan hujja da kaji to amma akwai buƙatar gaskiya a samu madogara da ke su tunda abin nan rukusa ce asalin kowace sallah a yi ta a lokacin ta sai kuma in an samu wata illa to kuma sai illa sai ta sabbaba kuma gamawar amma asali kowace illa salatu kana alamin na kitabun mutuza to amma yi muka samu illa to can kuma ai ba mu samu ba ko in ba illa ba hukunci inda illa da hukunci imam al-qattabi yace malamai sun san saura dangane da hada tsakankanin salloli guda biyu inda ake ruwa kuma a zaman gida jama'a daga magabata sun halitta ce an rawato daga ibn umar urwa bin mas'ud ya aikata sa'id bin musayyib umar bin abdulaziz duk waɗannan sun aikata wasu daga malamai ma sun wasa suka ce ya halitta haɗa tsakankanin salloli li ashabil a'dai ga masu uzuri aka ce kamar suwa suka ce kalmari mara lafiya wal khaif mai jin tsoro wal mustahaba mai istihada wa man bi salatul hud suka ce mai yauyan mutsari in yi arwala ya zo suka ce gama da lafiya wani man kafa na nafsi aw mali aw irdihi dararun ko wanda yake jin tsoro ga mutuncin shi ko duke shi tutarwa ya haƙo bi tarkil jin in ya ce sai ya rarraba suka ce shi ma dai ya zamanto yana iya wannan kenan duka wannan dalilai ne na malamai akan wannan haɗawa ne wa sifatul jam'i lidalika sifar gama an yi azzina lil maghribi ay kira sallar maghriba ala al manara a saman hasumiya shi ne a ɗauke makifa a yi kiran magarba awwala waqtiha lokacin da yana shiga wa yasira salataha qalilan sai a ɗan ki sallata ta dan jinkirta ta dan dan mutane kuma ya zune ne limsha lisha kuma sai a masa kira na biyu bi sahanin masjidi a farfajiyar masallaci azanan kiran sallah munqafidan kasa kasa amma na sallallahu bai tabbata ba yana yin kiran sallah biyu a wannan ثم يصلونها قبل مغيب الشفق sai sallace ta kafin fajewar shafaƙi sun ma yansa rikuna sai su juya wala ya sallunan witra ba za a yi witri ba illa ba da matsibin shafaƙi sai bayan shafaƙi ya wada akwai da za ka ga su kuma suna inkarin gama salloli tsakanin salloli amma suna ga kamar abun wani kawurci kawurci kuma sai su ki gama tsakanin sai su yi magariba da sun yi magarba minti ishirin sai kaga kuma an kira lisha a cikin banza ke kaga ita lisha lokacin da bai ba me bambanci da ku da waɗancan bambancin su sun bi sunna ko kuma idan ba ku sai ba mai nan babu hujja amma su sun yi lokacin lisha bai yi ba amma kuma suna da dalili ku kuma kun yi lokacin bai yi ba kuma ba ku da dalili kaga dishi ɗan ne yake sa irin wannan abin da kuma jahilci shedan ne da jahilci tunda shi ai dama inda kaga shedan ya samu guri ai daga masayi shedan na farko tarkon shedan na farko da yake kama da jahilci babban tarkon shedan wanda shi ne fi ma illa baban jahilci shi yasa ibada kan jahilci ibada kan jahilci ilimi ba ibada ya yi ibada kan jahilci in zai ibada kan jahilci ba ake banzaci kusan barnan ma da za ta samar da ma ba a yi ta ba ma ya ibada kan jahilci ba amma a ce ma ba a yi ta ba ma ya ba saboda ita ibada wa kan jahilci ba wanda ya saka kawai tsammani a gani shi ne sharrin ibada kan jahilci Allah kare mu ita ibada kan jahilci rashin yin ta yayi ba ka ga kawari manzala sassana ya faɗi yawan ibadarsu in kun ga azumin su za ku raina na ku sallar su za ku raina zikirin ku za ku raina zikirin su za ku raina zikirin ku karatun qur'anin su za ku raina karatun qur'anin suna yin sabka biyu suna raka ɗari biyu ɗari uku suna yini azumi kullum azumi suke yi zikiri kuma bakin su da koyaushe zikiri suke yi amma nan tsara sai ce yamruquna min ad-din kama yamruqu min al-amiya za su ringa fice daga addini kamar yadda kibiya suke fice daga cikin baka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la in adarabtum la aqtulana qatl adi in nan sarda su zan kashe su irin kisan adawa yake cewa aina wajadum faqtulu in ku haɗu da su ku yaƙe su tare da kaleka ka ga yawan ibada amma ibada jahilci su yace yaqtuluna ala al-islam yad'una ala shirk suna ga kowa ma bai da imani su ne masu imani kaga ainihin tsabar ibada ce ya suke tsabar ibada amma tsabar ibada ya yi kirki halaka saboda gulubi ne ya ana kitabi la tabalu fi dinikum halakal mutanatun halakal mutanatun halakal mutanatun shine kaga burhan bin yace fasadun kabirun alimun mutaaddid wa akbar minhu jahilun mutanassib kuma fitratun fil alamin azimatun liman fi ma fi dini yasawwur yace babbar barna a cikin al'umma babbar barna cikin al'umma alimin mutasiku malami dan tabargaza ne ke gaba malami ne amma duk wani sabo da suka ci wanda ya shi girma jahili mutasiku jahili mai ibada jahili mai ibada wanda jahili ne amma ga sabon kokarin ibada kaga yanzu duk wanda ya ga zai ce malami shi kuma ba malami bane baya zuwa makaranta kawai shigan malam sace zai yi ya tarbe shi kawai kaga yana ta zikiri yana ta abin ne yana sai ka ɗauka malami baya aikata sabo baya kaza kawai sai zikiri zai shi wannan ibada ma da yake ta yi hirin gaggarin ma shi yanzu ya zama wani karan mala'ika karan mala'ika kamar wani shi ma wani karamin annabi ne haka ka gani to kaga yawanci da haka ne za ka ga masu wannan me yasa ka ga mafi yawa tsufaye ka ga mutum ya miƙe kawa kawai wani ma na ce mai ɗan aljanna gani yake kawai shi wata ne kawai ya kuce mataki kawai a gani Allah ya rusa sai wannan duk shi dan ne yake kama mutane na shakka to shi addini babu shakka ilimi ce ke tabbatar da duk abin da zaka yi shi kokarin ibada ijtihadi da abin nan da kan ilimi ne baka da wani matsala amma da matsala take da darura da sake-sake da wannan in ba zuwa makaranta shine kaga da abubuwan mutum yana yi yana shakka ka gani Allah ya rusa mu dage mu mai da hankali mu ribaci kwanakinmu mafiya a tsarin kwanuka wannan kwanuka ɗin guda goma na zulhijja wanda kuma Allah subhanahu wata'ala ya yi umarni akan yawan ambatan Allah subhanahu wata'ala a waɗannan kwanuka waɗanda suke ma'aluma wanda suke sanannu saboda haka su ne wannan asharar zulhijja ana son a yawaita ibada ibadu qauliya ibadu fi'liya ibadu qauliya wanda suka tabbata a sunna irin kabarbari wadda sahabban manzo suna yawaita Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar alhamd tasbihi da tahmidi da takbiri wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa aktiru fiya tasbiha wa takbira wa tahlila yana ana sai subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar karatun alqur'ani istighfari salatu annabi sallallahu alaihi wasallam dukkanin al'amal salih kamar sallah ibada ta azumi duka sadaka ‘yantarwa sadaka sada zumunci misali yahe bashi misali afuwa misali kau da kai misali addu'o'i na alkhairi misali duka ana san waɗannan ba amma ibn ma'ruf na yi amurka misali duk dai ayyuka na sa'a ana san wannan yana daga na gaba gaba kuma Allah hore ma mutum aiwatar da layya layya kuma a yi ta daidai da tsarin yanda ake so ta yanda za a duba waɗanda suke masakin a taimaka musu kunga lokaci ne shi akwai baki wanda sukan zauwa ba su yi yanka ba su yi abin nan a samu iri-irin wannan duka a tattaimaka musu yana daga ibada ta gaba gaba da ake shi yasa maimakon ma ɗinka kaya da za ka yanka rago ɗaya ka yanka biyu don ka taimaka ma talakawa yaji ka taimaka ma mabukata saboda sallah ce da ake buƙatar wannan kuma wanda zai layya dama an san cewa ba a sanya yake farce ko nawa kuma ka ce layya kanka takaita a kana da hali sai dai ka sayi rago kwaya ɗaya ko rago biyu ko kanin kaka abin nan in gare ka misali ga wasu da marayi mutane kaza misali sun kai gida goma ga shirin da kana iya sayan akuya ko ɗa akuya ko abin nan ka yanka ka aika musu a yake kawai shi ke su yi sha'anin su da za su yi duka kana iya wannan ba dole ba sai guntu guntu ya Allah hore musamman a tajirai irin wannan ba su ba su gane ba falalan wannan ka je ka sayi kamar akuya ashirin ko talatin misali ko hamsin misali ko ko raguna misali adadin wannan ko tumakai adadin wannan ka ka gidajen mutanen da suna da iyalai ba su da halin yin layya ka gani a yayyanka ranar layya din ka ɗauka duk ana ka kai musu a tutubin su abi ne wanda Allah yana so in Allah ya ga wannan farin cikin kai ma Allah subhanahu wa ta'ala zai kyautata maka kenan duka hanyoyi na alkhairi mu zaman to mun faɗaɗa su azumi na arafa kun ga ana kankare ma mutum zunubi shekara biyu azumin arafa yana da alaƙa da arafa kamar yadda arafa a ranar arafa ake ranar arafa ranar da aka tsayyade wanda amirul hukuma ta tabbatar na ganin wata kun ga ana samun matsalolin ganin wata kuma matsalolin ganin wata za ka ga mafi yawa a irin garuruwan mu ake samun wata kuma abin da ya sa karamcin ilimi ne ke da kwai da kuma rigaye da aka samu na malamai waɗanda suke ƙauyawa mafi yawa su malamai da suke na ƙauye suna da dagiyar cewa kamar rashin fahimtar nususar shafiya wani lokaci su sa yarki a kawo duk da cewa an samu wasu matsaloli a irin garuruwan na bangaren ganin wata wanda zaka ga akwai matsaloli irin wannan sai da hukuma ba ta da tsayawa ta tantance abin da kyau shi yasa shakka ta shiga cikin wasu so da yake ga an ce an ga wata kuma gobe shi duk ba gobe shi ba kaga dole wani abu ne dole mutum zai sa shakka ita yawa da an sa ta akan ganin ido ka gani to a ƙa'ida an ce yau an ga wata gobe kuka leka gabas ware ba ku gani ba yamma ware jibu ware to kaga ai dole shakka ta shi muka a'a to wannan yaya haka kaga dole da gwai lauke cikin nan to irin wannan abubuwan da shi ne dinga shayarwa amma in ba dan nan ba za ka ga wannan matsalolin mu muke shi kuma ba zai zama kamar misali in mai da kamar imani ne kowa imani wannan kuskure yanzu kaga in mun ce kasan mu tana da program na ganin wata to su kuma mamlaka ko ba ai kaga su mun yarda da cewa sukan tsayawa bilalin haramai da garin da dukiyar ma ba zai shiga ba in an ce mu ba ƙura'a ne ba ce sake shari'a to can gurin kotun su jisus ɗin su ƙur'ani kuma hai aka kibar ulama su ne suke kula da wannan jaribin dukkan abin to me ya ka shakka wannan to shi kuma asali irin wannan tuhuma tuhuman zaka ga wanda suka dinga sa wannan shakka cikin al'umma shi'a da hawari su suka dinga sama mutane wannan tuhuma tuhuma yanzu kaga kamar yan tafi da yawa su suke ƙara ingiza abin saboda suna da inkari da hata da mamlaka ɗin kamar shi a kaga suna da matsala da halin sa'ud rikicin su da wannan sai suke maidawa da kuma rikicin su na sunna sai suke maida duk abin da sunna za su yi kawai ba daidai ba to wannan abin sai yana so zuwa ga mutanen mu sai ka ga misali aka ce ma ga ranar arafa wanda kowa zai ce a ranar arafa wace gari yau marhaƙin akbar rana wanda suke sassoke hadiya ita ce ranar da ana yin hadiya can gurmu kuma muna layya muna kamanceceniya da waɗanda ranar arafa muna azumi su ba su yin azumi amma ranar soke hadiya kuma rana ce wanda gabaki ɗaya mu ma nan gurin kuma duka ana yin layya ana bin duka kuma gaba ɗaya to kaga ba ganin watan gobe da ganin watan wancan da ganin watan wancan a za mu koma asalin wancan shi yasa za ka ga yawanci ana tarayya tare da abubuwan da ake ranar takwas ga wata ranar tarbiya ranar tara ga wata arafa ranar goma ga wata misali ranar jifa sha ɗaya sha biyu sha uku misali kaga a yamu ta shirin ka gani to wannan ke ne yana da alaƙa da nan saboda haka kuskure ne mutum ya kauce ma arafa kamar yadda za ka ga yawa wasu malamai su ba da fasawai ranar arafan ma kenan tun da ganin watan su ba daidai ba ne sai a ce to kuma kamar washe gari ne kai ranar layya ne kaga wasu kuma suna abu to wani dutsen arfa a garin kai kaga wasa ne arfa ba a nan ba zai sai ne an riga ne wannan wasu ma sai kaga wasu malamai sai musu bai dinga ganin wannan nasu ba daidai ba ne idan washe garin an baka dama sai ka je kai arfa kamar irin wannan na za a khariji ya samu sana kuma wani ita ce ake sa wancan ma an baka dama ka je kai kamar wannan kuskure ne kamar an samu kamar wasu suna ga kawai in ba su ba kowa bai da imani ka ji matsalar da aka samu akwai malaman da suka dinka gina mutane akan kawai in ba fahimtar su ba da kuskure wanda suka yi kawai duk abin da wani ya ba kan daidai ba ne kuma mutane ya zama suna jin maganganun malaman sai suka ɗora mutane akan wannan mummunan aƙida ɗin ko mutane suka gina akan wannan in ka kuskure masu da duk kashe muryar ka Allah sa dan kuka jini za ka sauke ba ruwa ba kuka ba ke so Qur'ani sunna ke kan kukan mai kuka da in malami kukan jini zai kashe murya hanya za ka kashe mana murya in ka zaba ma suna munafiki ba a kallon wannan abu sai ka kawai abi hanya addinin nan distowar a kasa gashi nan qur'ani suna kaza kawai shi to ya ka samu iri-irin waɗanne suka dinga dora mutane a wannan gurguwar fere wanda wasu ma cikin su ba su ma zuwa hajjin ba kuma sun samu kuɗin tafi akwai wanda ma aka biya ma suka lafi a kanu suka ƙi tsakiya ma ƙarshe ma suka ka gani ba wanda ya gansu a makar suka ƙarar shafi to mafiya waɗannan suke ba mutane fatawa suna karkata su yadda ranar iri ranar iri ranar lai ya kasa mutane su rinka azumin arafa to kuma ina alaƙa tsakanin da dan Allah kaga akwai kuskure cikin wannan kuma ya kamata mu ji tsoron Allah shi malami ba ba shi yake haramta na halattawa wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkalima hadha halalun wa hadha haramun tafsiru ala ma shi kuma addini an riga an kare an gama al-yawma akmaltu lakum dinakum atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan yanzu dan Allah kai malamin da a ɗakin ka da kurtun ƙasar da kake bugawa kana gaya ma mutane gaibu yanzu duk malaman da suke maka da madina gaba ɗaya wanda dujiyar ba zai ce gaba jihar da kafu ne ba su ne kawai sai kai da kake zaune kwaro da yan almajiran ka musulunci ma baka gane shi ba da ƙasar ka kana buga ƙafa kai ne za ka ce mai imani duk duniya kowa zai imani dan Allah ka saurara mu wannan magana muka ganta yanzu dukkan gabaki ɗaya waɗancan ne kawai imani na shi ne imani haka da kun kuskure cikin wannan to mafiya su suke sa mutane cikin irin wannan sannan ko matsalar da ake samu ta ganin wata na Nijar misali da irin kasashen misali yawa ce dama ba za a samu kuskuren ganin wata ba wa ce ba za a samu kuskuren ganin wata ba ai dama za a iya samun kuskure da azumi da sallah wanne ne gaba sallah go to sallah ba samun kuskure ita sallah ita take gaba da azumi sallah kuma ana samun kuskure a sallah to ka gani to da haka haka waccan ibada ma akwai tsarin da aka samu in an samu kuskuren kuma akwai tsarin da shari'a ta bada kuma kuskuren ba wai ba a samu kuskuren ba dan akwai wanda su kuma yin wai gwamnati ta wuce su kuma yin su maida kamar aya ce aka yi abin da ke kamar su kuma yin su maida abin kamar kiri-kiri kai ka gani kai fa labari aka baka an gani dan me za ka rantsi kai da ba kai ka gani abin da ka gani shi za ka rana to ka rantse gobe ba mu ga wata ba shi ba mu ga wata ba kuma ya karɓa ka ka ba ke ne ni ijtihadi wannan shi ma wannan kuskure ne ga wannan amma ko da ana kuskure in an ce an gani wa shekare to lalle tare da hukuma shi ne ne ko da na hukuma ana kuskure na ni kadai zan yi kuskure in na yi kuskuren na hukuma ina da uzuri wajen Allah amma in ni ɗaya na ware ba da uzuri to ka ji dalilin da muke kusanci amma ba dan wai ba samun kuskure gani ba a in aka waye gari yau aka ce an ga wata gobe yamma garau wanda suka ce sun gani na je sun yi ƙarya sai karama daya gobe yamma garau ba wai yamma da wani ba garau to ai ya kamata a ga wata in ba gani ba to nan gurin kenan ƙarya suka yi to shi kuma ɗaya ne a kira ma Allah wasu da Muhammadu wa Rasulullahi wa sallallahu alaihi wa sallam اللهم انت الذي